أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان وما تصفون بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau muna shirin da hudu da watan ramadan hijira dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da na wanda ya daidai da a shirin uku da watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu darasinmu na tafsiri muna cikin suratul ma'ida kuma a jiya mun kwana a aya ta goma sha biyar za mu tashi aya ta sha shida ita ce wadda aka ja faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya hadibihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum wa yukhrijuhum wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يهدي به الله من اتبع رضوانه ubangiji tabaraka wata'ala yana shiryatarwa da alqur'ani yana shiryatar da wanda ya bi yarda Allah yana shiryar da shi tafarku na tsira da aminci da hanyoyin istiqama wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur sannan ubangiji tabaraka wata'ala yana fitar da su daga duhu na kafirci ko dukkai na kafirci zuwa hasakai na imani bi izni da datarwarsa da kuma nufinsa wa yahdihim ila siratin mustaqim ubangiji tabaraka wa ta'ala yana shiryar su zuwa tafarki madaidaici saboda haka duk shiriya tana cikin alqur'ani wanda duk ya nemi shiriya ba a cikin alqur'ani ba to ya bata eh saboda haka komai da komai yana cikin alqur'ani mai girma. Saboda haka wanda yake neman shiriya ba a cikin Alƙur'ani ba, to ya ɓata. Annabi sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam ya fayyana haka a cikin hadisai. Wanda kuma suka ɓata da wannan suke ganin cewar ai tunda an faɗa haka ai shikenan ba a da ruwa da hadisi ba a da ruwa da hadisi kaza da shauransu to wannan ba su fahimci karatun yadda yake ba. An fahimta. Yawwa a cikin Alƙur'ani aka yi umarni da wato bin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko? Wa ma'ata kuma rasulu wa ku zuhu wa ma na hakum anhu fantahu sannan wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Mun saukar da Alƙur'ani gare ka ya Rasulullah alayka salatu wassalam dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu. Yauwa, to sau da haka da Alƙur'ani ake neman shirya, duk shirya tana cikin Alƙur'ani. Kuma al'ummatan da wato yana daga cikin abin da yake alamar tashi alƙiyama babba shine ɗauke Alƙur'ani. Ya ka ɗauke Alƙur'ani shi kenan kuma komai ya lalace. Amma muddin da akwai Alƙur'ani a tsakanin al'umma to shirya tana nan. yawwa tana nan tangarai ka wato alkhairi kuma yana nan a tare da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da haka shi mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ma alqur'ani ce duk lokacin da mu'jizozin annabawa duk suka samu indirati suka zama sun kauce sun gushe to kuma shi alqur'ani yana nan gashi na kira dan bayin Allah saboda Allah ya yi alkawarin bashi kariya now لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم now قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا now ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما now يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير ubangiji tabaraka wa ta'ala yace laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam wallahi haqiqa wannan da suka ce wai Allah shine masihu dan maryam wallahi haqiqa wannan sun kafirta wasu jama'a ne daga nasara suka riya cewa wai Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka cikin annabi Isa saboda haka da haka muke samu a cikin littafin su ji sawuni yace suna cewa waza'ar rabbu yasu yasu wai yasu din nan suna annabi Isa ne da haka su a gunsu kamar wai Allah ya haɗe da annabi Isa ne saboda haka annabi Isa Allah ne wal iyazu billah wannan wato ta'ala Allah wa an zalika wannan ita ce aqidar hululi kenan ake cewa akwai ita wannan aqida tana nan ah, har a cikin falasifa wato wanda suke falasifai sun shiga musulunci amma kuma sun yi zurfi a cikin ilimin falsafa saboda haka sai suka hada cikin wannan ɗabi'a wannan wannan mummunar aqida da ake ce mata hululi wai wai Allah yana sauka cikin cikin bayinsa kuma suna da abubuwa da suka rirriƙe a matsayin hujja wanda suka riƙa wanda za su su abu da su to kuma waɗanda ba su sani ba wai sai suka ɗauki sufaye sai suka sai suka zarge su da wannan wannan ɗabi'a ta wai wai sufaye suna da aƙida ta hululi da ittihadi an fahimta Ah.
al-hulul wal ittihad wai wai wai Allah yana haɗuwa da halittarsa kuma ko Allah yana sauka a halittarsa wal iyazu billah Mm.
sufaye ba su da wannan aƙidar wa hashahu min zalika Mm.
Ah, abin da yake akwai shine akwai fana'i an fahimta Ah.
wannan fana'i kan ba wani wanda yake musunsa a cikin malamai sai wanda yake mukabiri amma abu ne wanda yake tabbatacce hatta ibnu taymiyyah al-harrani ya tabbatar akwai wannan hali na fana'i wato wani hali ne da bawa yake shiga idan ya shiga wannan hali saboda haka sai ya rasa samuwarsa Ah, kuma asalin maganar zai yi ta haƙiƙin faɗin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi gaskiyar kalma da wani mawaki ya faɗa kalmar labidu to ala kullu shay'in ma khala Allah batil to tsananin ta'ammuli a cikin magana irin wannan da tsananin ta'ammuli cikin faɗin Allah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin da tsananin ta'ammuli cikin fassarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa ayar أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء wannan abin fassarar da manzo Allah sallallahu alaihi wa ayar huwal awwal wal akhir Allah kai ne na farko kafin kai ba komai Allah kai ne na ƙarshe bayan kai ba komai Allah kai ne bayyana saman ka ba komai Allah kai ne buya koma bayan ka ba komai wannan fassarar da manzo Allah sallallahu alaihi wa ayar shi- eh, shine ainin abin da shi baitul labidi yake nuni ala kullu shay'in ma kana Allah badin kuma ɗanɗana wannan fassarar ɗanɗana wannan ma'anar gane ta to shi ake cewa fana'i so da haka shi kuma fana'i ba hululi bane kwata kwata Allah bai taba haduwa da bayansa ba to an taba ganin inda gaskiya ta haɗu da ƙarya Ah.
an bayyanta Ah.
an ce duk abin da ba Allah ba ƙarya ne duk abin da ba Allah ba babu ne duk abin da ba Allah ba ƙarya ne to kuma Allah shine gaske shine samamme duk wanda ba ba Allah ba tabaraka wata'ala samuwarsa ɗare a ce tumanyo masa tai da haka wani lokaci za a iya wato mutum yana nan wani lokacin kuma baya nan eh to saboda haka sufaye kwata-kwata ba su da wannan aqida ta hululi ba su da aqida ta ittihadi ba su da aqida ta wahdatul wujudi da ma'anar da falasifa suke bata cewa wannan samuwar da Allah da samuwar nan da abu ne kwaya daya an fahimta in ka ga wahdatul wujudi a gurin su baye to ba ma'anarta wato irin yadda su su wannan falasifa suke bata ba a'a ma'anarta ita samuwar wannan samuwar da Allah ya samar to ita din nan asalin ta kwaya ɗaya ce an fahimta asalin ta kwaya ɗaya ne dan haka Allah in ya tashi sai ya dubi halittar nan gaba ɗaya sai ya ba ta lamiri kwaya ɗaya sai ce haza khalqullah wannan halitta Allah kenan fa aruni ma za ka laqal ladina min duni to da Allah ya ce haza khalqullah wai me ya fita a cikin wannan ai ba abin da ya fita ko kaga haza kalqulla wa yake magana Allah ne yake magana sai ya magana ya nuni zuwa abin da ya halitta to shi Allah shi kadai ne kaga bai da wato halitta kwata kwata ba ta da wani alaka da shi ba ran da halitta ta zama Allah ko Allah ya zama halitta a Allah daban halittarsa daban sai ce haza kalqulla wannan sune halitta Allah to da yace kalqulla nan me ya fita a ciki ba abin da ya fita to shine wahadatul wujudi a gurin sufaye halittar nan ga ta nan kwaya ɗaya ce illa iyaka in an shiga cikin ta ne kuma sai a kutsa sai kuma a samu tafsilul maratibi wato rarrabe darajoji sai a ce waɗannan mutane mutanen nan su ma ga suna akwai annabawa akwai mursalai a annabawan nan wane ga irin darajarsu wane ga irin darajarsu wane ga irin darajarsu wane su suka fi daraja kaza wane har a zo kan wanda kuma duk a annabawa ke kowa daraja sallallahu alaihi wa sallam so da haka bayan martabar annaba sai a ce siddiqai ne suke bin su a baya su ma siddiqan nan ga sunan maratibu ne wane siddiqi ne wane siddiqi ne wane siddiqi ne an fahimta to su ma suna da shugaban zai na abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yadda sannan wannan shuhada'u ne su ma suna da martabobinsu sayyidina hamza sayyidu shuhada wannan salihi ne mutanen kirki ne wanda su ba annabawa bane an fahimta saboda haka su kuma bayan Allah ne waliyai da Allah tabaraka ta'ala ya da su su ma haka suna da martaba su wannan ya hau daraja kaza wannan ya hau daraja kaza wannan ya hau daraja kaza wannan shine shugaban su wannan shine haka dai saboda haka tafsilul maratibi kenan amma an koma aka ce halitta da mahalicci to su halitta abu ɗaya ne An fahimta, mahalicci kuma ba'inun ne alkhalki. Da haka su nasara wannan aƙida ta hululi, wadda har su falasifa wanda suke danganta kansu da musulunci, tsananin zurfin tunani su abin da suka ɗauka za su je su kulle kansu. Ba da ibada ba, ba da jagoranci na jagora ba, za su je su kulle kansu su ta tunani su ta tunani wai sai sun gaggano Allah a cikin haka. To ɓata za ka yi. An fahimta, sai ya zama da wanda zai dinga saita ka in tunanin naka zai yi daji ya ce maka a wannan abin da ka tunano ba ba haka bane ai Allah ya ce kaza ya ce kaza da haka wannan bata ne ba daidai bane sai yana saita ka ina ba ta mai to su haka da haka lokacin da Ibn Khaldun da Muhyiddin bin Al-Arabi Al-Hatimi Ibn Khaldun ɗaya daga cikin falasifa na musulunci ko shi Ibn Khaldun wanda zai suka yi zamani da Ibn Arabi al-Hatim lokacin da ya shiga wata halwa da ya fito sai yake tambaye Ibn al-Arabi wai abin haka yake sai ce masa ba haka yake ba ka samu lamarin haka yake yace ba haka yake ba wato akwai wani tafakkuri da yake da shi a cikin sha'anin Allah da mahiyar zaki da waye wanda yayi magana sai yake ganin Ibn al-Arabi tunda ya samu abin ta hanyar kashfi shin ya yi daidai da na falasifa yadda suke kalla da yadda su sufa ya suke ya ce ba ɗaya yake ba sam sam sam ba haka zancen yake ba to da haka babu haɗi da haka a daina ɗaukan maganar sufaye ana fassara ta da fassarar da falasifa suka yi wannan ba adalci bane kowane fanni yana da iliminsa kuma yana da istilahat ɗinsa ba adalci bane ka ɗauko fassarar istilahin wani fanni kai wani fanni masu yin kanikanci suna da yaransu za su ce ɗauko min sha tara. Ko? In zai ce ɗauko min sha tara ba zuwa za ka ƙirgo su fana guda goma sha tara ka kama sa ba ko? Amma in ka girgo guda goma sha tara in kai ba ɗan ba bakanike ba ne ce ka ɗauko masa sha tara sai ka je ka ƙirgo sha tara ai ba kai ƙarya ba. ta ya ɗauko min sufana sha tara yake irgota me ka bi yare ka bi ko luga kenan ka bi to baka bi istilahi ba saboda baka san istilahin ba amma shi wanda ya san istilahin su in yace ɗauko min sha tara yana zuwa zai lalla ai wata ce kwaya ɗaya lamba sha tara sunanta ko sai ya kawo to kowane ilimi haka a likitanci haka a injiniyanci suna da istilahin suna da yadda magana su take kai hatta a fada ba fadawa suna da yaran su da suke yi ina ji ana hira da wani yana cewa shi sarki duk maganar da muke ya san me me ake nufi in mun ce kaza ai guri ne ko yana da tudu to za mu dinga cewa kaza kaza kaza shi ya gane cewa za a zo a tadda guri mai tudu to a yi shiri idan guri ana a ce sun kuye a ce menene duk abin da suke faɗa shi sarki ya san me suka gano suke gaya masa cewa a hankali akwai abu kaza in wani shiri za a yi wani shiri shi ya san menene na ba ta an fahimta to duka haka istilahi yake to yadda yanzu su ka zo ka ce sun kuye a gaban sarki ka gaya su su fada suka ce sun kuye da ma'anar abin da suke nufi ko wanda kai in an gaya ma kai da ba sarki ba kuma sun kuyan kai wa lalle wannan ma'anar ka gane ta ina fata an fahimta to saboda haka su su wa'annan wanda Allah yake faɗa a nan wanda suka ce inna Allah huwa al-masih ibn maryam dabi'ar su kenan suna ganin suna da aqida ta hululi suna da kuma aqida ta ittihadi wanda kuma ta'ala Allah an zalika da wa uluwan kabira Matsar kafar allazina qalu inna Allah huwa al-masih ibn Maryam. To shi a ka'ida. Duk mutumin da ka dora sama da matsayinsa to ka jawo masa kaskanci. Duk mutumin da ka dora sama da matsayinsa to sai ka jawo masa hashi haka kawai bai zo bai gani ba ka jawo masa kai ma ka jawo masa wani abu. Yanzu da suka faɗi wannan bari ka ji abin da Allah ya ce. Sai Allah ya ce kul ga ya musu ya rasulullah فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه كي ومن في الأرض جميعا Allah ya ce waye ya isa waye ya mallaki wani abu waye yake da ƙarfin ikon da ya isa idan Allah ya nufi ya halaka annabi Isa ɗan Maryam da mahaifiyarsa kai da wanda biyu yake ban ƙasa baki ɗaya waye yake da tasirin da ya isa ya hana Allah ya yi haka babu ina fata an bayyana aka kal masiha ibn maryam ba shi kadai aka faɗa ba sai aka ce wa ummu da mahaifiyarsa bana na maryam ai shi kadai aka ce shine Allah kika ce shine amma sai aka ce to ummu ma sannan wa man fil ardi jami'a ma duk wanda yake ban kasa Allah ya ce yau duk zai dauki ransu gaba daya Allah ya ce waye yace zo yace ba za a ba za ni haka ba babu an bayyanta so da haka Allah yana gaya mana cewa annabi Isa bawa ne wanda aka rinjaye shi annabi Isa ba zai motsa ƙwayar ɗan yatsansa ba ba tare da irada ta Ubangiji ba tabaraka wata'ala da abdul ne maqhur da haka kuma qabilul lil fana'i ka sa'iril makhluqat annabi Isa bawa ne da zai karbi wato karewa kamar shauran halitta an yi wani lokaci ba annabi isa za a yi wani lokaci da annabi isa sannan kuma za a kuma yi wani lokacin da annabi isa ya tafi mai karɓar fana'i ne kamar shauran halittu to wanda ku duk ya kasance haka to shi ɗin nan wato bai haɗa hanya da wato kasancewarsa abun bauta ba dan inda abun bauta ne to abun bauta kam yana da ikon ya tsamar da ransa daga karɓar mutuwa. An bayyanta, amma da ke ba abun bauta ba ne, lokaci zai yi, za a karɓi ransa kuma zai yi wa faci. Muna fata an bayyanta, shi ko Allah hayyun ni la ya mutu, Allah rayayye ne tabaraka wa ta'ala baya mutuwa. Allah ya ce walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma. Mulkin sama da mulkin ƙasa da abin da yake tsakaninsu na halitta da ababen mama kai na ƙudurar Ubangiji, to lillahi na Allah ne, tabaraka wa ta'ala, ya halittu ma ya sha'u. Ubangiji tabaraka wa ta'ala mai iko ne ya halitta abin da ya nufa, don haka ne ya halitta annabi Isa ba uba. Ba wai sharaɗi ne, Allah in zai yi abu a ce wai dole sai abu kaza da abu kaza ya haɗu. an fahimta dan Allah ya gwada ikonsa duk abin da aka saba da shi a al'ada a al'ada sai an yi abu kaza abu kaza yake faruwa to Allah sai da ya keta wannan al'ada don ku gane shi ne yake yi tabaraka wa ta'ala da aka tashi ba sai da uwa da uba ake haifar ɗa ba to sai ya annaba adamu ba uwa ba ba uba an fahimta ita kuma na na Hawwa'u sai aka yi ta daga jikin Annabi Adam ba uwa an fahimta sannan shi kuma Annabi Isa sai aka yi shi da uwa ba uba mu kuma sai aka yi mu da uwa da uba dan ka gane tabaraka wa ta'ala ba wata ka'ida da za a sa wa Allah a ce sai da ita sannan abu kaza zai yi ina ba ta bane kawai sai in bai nufa ba shi yasa yace ya khaluqu ma yasha ubangiji tabaraka wa ta'ala yana halittar abin da yaso a yanda yaso kuma a lokacin da yaso kawai dai abin yayi ta'alluki da irada inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun da haka a daina wato istibadi kuma a daina takaita kudirar ubangiji an fahimta kada bawa babu ladabi bawa ya fito yana kurin cewa wane ba zai zama ba an fahimta wane ba zai zama ba eh kada a kada a sa wato a shiga cikin irin wannan wadin Allah tabaraka wata'ala yana da wato al-irada al-amma yana da kuma al-qudra al-amma tabaraka wata'ala duk abin da ka gani sai in bai nufa ba. Yawwa a sha'ani na na mulki harka ta siyasa da ake sai ana dinga ai wane ba zai zama ba, wane ba zai yi ba saboda ba kaza ba kaza ba kaza wannan babu ladabi a cikin irin wannan lafuzza. An fahimta. Yawa Allah ne mai yi tabaraka wa ta'ala tunda shine mai yi Allah yana da iko yau kowa. Ko za ka yi magana to ka dinga gyara wato maganar. yawwa sai ka ce a lissafi na, na, na, na, na lissafi sai ka ce in an yi lissafi sai a ga wani bai da fawa ko bai da kaza amma kuma ka ce amma kuma kudura Allah tana gaban komai an fahimta yanzu a Senegal bai fi wata ɗaya ba ko kwana arba'in shugaban da aka rantsar jiya yana bursa bai fi kwana arba'in ba a bursin yake amma kuma yau shine shugaban ƙasar shine shugaban ƙasar Senegal gashi yaro an fahimta yana yana bursin da tafkeken sarbin sa yana an fahimta amma kuma yau ya zama shine shugaban kasa na Nijar a lokaci guda eh na Senegal walillahumma malikal mulk tutul mulka man tasha wa tanzul mulka mimman tasha so da haka ya khaluqu ma yasha ubangiji tabaraka wa ta'ala yana halitta abin da ya ga dama da haka ya halitta annabi Isa daga wato uwa ba tare da uba ba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan komai wani abu wato baya gajiyar da shi wani abu baya gagararsa yawa babu gagarwa cikin sha ba impossible yawa sha'anin Allah ba wannan a ce ba zai iya ba ko ba zai yiwu ba a'a sai dai in bai nufa ba yawwa sai dai in bai nufa ba an fahimta yawwa duk da bayan Allah in suka zo wannan inna Allah ala kulli ce wa kasasal aqalu zata huko yawwa ita ita kudura wato ba ta da ta'alluki da zati su waɗannan sifat din da asma din dukkanin su in ka tsaya ka duba su zaka gansu suna da alaka ne da adamiya wato suna da alaƙa da da da shi yasa aka ce wa allama adam al asma'a kullaha ko so da haka hadara asma'u da sifatu mazaharinta zaka same su a cikin halitta ne an bai tsaye mazahirul asma wa sifat mazaharun cikin halitta ne da haka sunaye ne da suke da alaƙa da halitta an fahimta amma wato ba su da ta'alluki da da zatin ubangiji so da haka ba za ka dinga dora su akan zati ka ce ai wannan kudura har harkan Allah zai iya zai Allah zai yi wani kamansa ko a duk ba za ka yi wannan ba ina ba da an fahimta shi ne malamai suke cewa kasasal aqalu hu. ina ba ta an fahimta an zo kan kudura da da irada amma dukkanin su suna da ta'alluki da mu da haka kuma mazaharin su ba cikin halitta ne yawwa Allah ya fito da mazahir nasu dan ka gani ka ga mazaharul gadabi ko ma- mabayyana ta fushi ta yanda zaka iya gane fushi da yadda yake ko sannan zaka iya gane yarda zaka iya gane so zaka iya gane ki zaka iya gane wadata duk sai aka fito da wani tajalliyatu wanda ta karkashin su zaka sadu zuwa zuwa sanin waɗannan abubuwan na ba dan bai to shine wallahi ala kulli shay'in qadir ai la yu'jizuhu shay'un nawa ba wani abu da yake gagarar Allah tabaraka wa ta'ala na'am وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه na'am قل فلم يعذبكم بذنوبكم na'am بل أنتم بشر ممن خلق na'am يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء na'am ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما Mm.
وإليه المصير Allah ta'ala ya kuma hakaito mana wato b- bayani akan Yahudu da Nasara wato kirkiran su ƙarya ya hakaito mana wannan ƙarya da suka kirkire ta suka kage ta shine Allah ya ce wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u yahudawa da nasara suka ce wai mu ababan san Allah ne mu ƴa- wasu- mu ƴaƴan Allah ne kuma ababan san sa ne mana mu a matsayin ƴaƴa muke a gurin Allah irin yadda uba yake son ƴaƴa to haka mu ma Allah yake son mu sannan kuma mu ɗin nan ababan san sa ne domin muna kan addininsa. Ah, Ibn Kasir ya ce suna cewa mu masu dangantuwa ne zuwa annabawansa su kuma ‘ya'yansa ne, kuma Allah yana da yana kulawa da su da haka kuma yana son mu. Wannan da'awa ke. Ul ga ya musu ya Rasulallah, alaika salatu wassalam. Falima yu'azzibukum bi dhunubikum. To da la- da lamarin ya kasance kamar yadda kuke da'awa. cewa ko ‘ya'yansa ne, ko ababen sansa ne, to don me ya tanadar muku wutar jahannama bisa kafircinku da wannan kiran naku, me yasa yake muku azaba da zunubanku? Bal, bari dai lil idrabi, antum basharun mimman kalak, ku mutane ne kamar shauran mutane wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta kuma Ubangiji subhanahu shine mai hukunci cikin gaba ɗayan bayansa, ya gafiru liman ya sha'u. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gafartawa wanda ya so daga bayinsa wa yu'azzibu man yasha ubangiji yana yin azaba ga wanda ya so la'atara da hukumi ba a shiga gaban hukuncin Allah wani ya shiga ya tare Allah ya hukunci ya ce ba za a yi ba ba a haka wala radda li amri ko ba mai juyar da umarnin Allah in Allah ya umarni wani ya ce a haka ai a ba mai ba ba mai wannan ya fi karfin haka tabaraka wa ta'ala walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma mulkin sama da mulkin ƙasa da abin da yake tsakaninsu ya tabbata ga Allah wa ilayhi masir makoma zuwa gare shi take gaba ɗaya kowa da kowa mulkin sa ne kuma kowa da kowa yana ƙarƙashin ƙahariyar ubangiji da sarautar ubangiji kuma zuwa ga Allah makoma take kowa zai koma zuwa gare shi tabaraka wa ta'ala eh wannan ah, akwai wasu da suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam suke kurin cewa ai su yan su yan lela ne na Allah su ababan sansa ne to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya yana yana ƙaryata su akan wannan da'awa tasu da suka yi saboda haka yan uwa a guji da'awa yawwa a guji da'awa cewa ni kaza ne ko na samu kaza ko Allah ya mun kaza na na- na- na mukami a a kiyayi wannan yawwa tana da haɗari ba ba ɗan kaɗan ba an fahimta da'awa ko ta mafarki yawwa abinda baka tabbatar ba a, a- a mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya ya yi ƙaryar mafarki yace yayi mafarki za a kallafa masa ya ya, ya tufka tsakanin gashi guda biyu a ce ya tufka su kuma ba zai iya rana alƙiyama yauwa za a ce masa gashi nan gashi ne sili sili guda biyu a ce ka tufka su kullifa an yi aƙida bai na sha'ira ta yi an fahimta za a kallafa masa ya- ya ya tufka tsakanin gashi guda biyu ko ba zai iya ba saboda haka da sha'ani na na na da'awoyi duka da'awi malam tuqimu alaiha bayyinatun abna'uha adiyahu an fahimta saboda haka muna kira ga masu yabo da waƙoƙi na yabo su yi hattara da da'awa an fahimta ni kaza ne ni shagali na annabi sallallahu alaihi wasallam na shagala da annabi ba da bana tuna kowa sai annabi bana kaza kuma ƙarya kake an fahimta yawwa idan mukamin ka ne ka kai sai ga faɗa amma dai ka ce baka kai baka da wani shagali sai na annabi sallallahu alaihi wasallam to kai da awar isma da farko kenan kayi da'awar kai masumi alal aqalli in ba a ce masumi ba kayi da'awar hibza kayi da'awar kai mahfuzi ne ba ka laifi an fahimta ka daina ka daina laifi to babban magana wannan so da haka a dinga sanin abin da za a faɗa kuma idan ƙarya kake abin da kai da awoyi cikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewar kai ka samu kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam kai kaza ne kai yau da annabi kake mu kai sai annabi kai kaza to idan ba haka bane in ƙarya kake Allah fa ya san ƙarya kake yana kallon zuciyarka in ka gaya wa halitta halitta sun yadda to shi fa Allah ya san ƙarya kake kuma muƙamin shi yake naɗawa kuma shi Allah ya san bai fa naɗa ka ba an fahimta to billahi azim shekara biyu ba za ta yi ba sai Allah ya gwada halitta ƙarya kake da awoyi kake. An fahimta. Shekara biyu ta yawa Allah sai ya gwada ƙarya kake. An fahimta. Allah ya kama wani zamani na ruɗu. An fahimta. Allah ya kama wani zamani na ruɗu. Mutum kawai daga ya je ya samu karɓuwa a sha'anin da yake yi ko na yabo, kawai kuma sai ya koma yana da awa. Shi ba ruwan shi da kowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam to me fadar haka wanda yake ganin annabi ne a fili shi zai faɗa haka yawa in Allah ya nuna wannan Allah ya nuna maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaishe a fili Allah yana yi to in ya nuna maka kan baka da bukata kowa a wannan lokacin ka zo su daratul muntaha eh ka isa ka fito ka ce kowa ya baya baka bukatar komai gurin kowa an fahimta amma shi ma sai in shugaban ya ce maka eh wallahi in ka ganji sai ya ce eh lallai ka ba ka da yanzu na yanke ka ba ka da alaka da kowa an bayyana to sai kai ina fata an bayyana amma idan ba haka ba wanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun ganshi amma kuma tare da haka zaka same su da suka je gaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun tadda maza a gaban su salati nawa kake yi dubu ɗari kake to ka je ka tadda wanda sun zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin salati miliyan ɗaya mai miliyan ɗaya ya zo ya tadda mai miliyan ɗari mai miliyan ɗari ya zo ya tadda wanda yake miliyan dubu ita kuma nan halarar ba a rashin kunya ba kuma a ɗaga kai an fahimta yawwa idan na fika a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam na fika kuma dole kar su namu ba a karɓar musama. An fahimta. Dole ka rasa namu. Sau da haka in ka ƙi, to Allah zai kwance ka ne, ɗan abin da ka samu ɗaya a kwance sai a mai da kai baya an daina harkar da kai. In ba kai sa'a ba a fitar da kai daga musulunci. Su wanda suka je, suka cewa laharazi lokacin da ya je ziyarar Shehu Ibrahim. ya sa shi a guru ya sa shi a wani ɗaki ya ba shi salati kwana arba'in ba fitowa salatin manzalata yana kwana talatin da tara ya fito ya ji kamar zai mutu ya fito ya ce masu to ai muradi ne za ka cimma kuma ka fito sai da aka ƙara mai da shi kusan kwana arba'in haka ne waye da aka mai da shi kuma kwana arba'in sannan a kwana arba'in ta biyu ɗin sannan ya samu muradin bayan wafatin shogi wurima sun je wannan sun je lokacin haliba wannan ɗakin aka sauke su da shi da almajiransa shi wannan ɗakin yake so haka ɗakin kuma ga uban sauro sauro saboda haka su almajirai bacci ya gagara sauro ya dinga cizon su sau da haka sai ya ce da ɗaya daga cikin su sai ya ce sauro ya dame ku ko suka ce wallahi eh, sauro ba mun gaza bacci da ya tashi shi ala- sai ya ga shishe ya cire rigar sama ba riga a jikinsa ya yafa ta haka kawai yana zaune ya ce masa to zo ka gani da ya zo sai ya haska masa ya ce me ka gani ya ce sai ga sauraye matattu duka a rigar ya ce to ni sauro baya cizo ne ya ce ka san me yasa ya ce wallahi tsabar salatin annabi muhammadu sai shi ne maganin sauro na ya ce wallahi bayan da in ya hau mutuwa da in ya hau jikina mutuwa ne an fahimta haka ake in ka ji bulabulan salatin da kai wa nan sallar sallar zai ka rike baki yana faɗa ya ce kun ga dai mutum iri na a irin yanayin da nake ya ce sai ka ga a same ni a titi ina bara saboda yanayi na larura ga tsufa ga waye ta sai a same ni ina bara ya ce to amma zurfin asirin da Allah ya mu zurfin asirin da Allah ya mai irin abin da yake yi na hidima ta kuɗi masu kuɗi ba su iya ba an fahimta kyautar gidaje kyautar motoci kyautar menene menene an fahimta to 'yan uwa ba da'awa ba ne abu yi ake kuma idan mutum yi aiki ya samu wallahi in ka taɓa wa Allah shi wallahi ba za ku zauna da Allah lafiya ba mafi sauƙin abin da Allah zai ma ya haɗa ka da talauci. To, ka in yi maka wannan, an maka luɗufi tautayo ana kallon wata inaya ko kana da wata sabiƙa ko kana da wata hidima a janibin annabi da Allah ya karɓa ba zai iya korarka daga musuluncin gaba ɗaya ba saboda wannan. To, alal aƙalli a haɗa ka da bukin talauci. Ka sha wuya, ka sha wuya ko a haɗa ka da larura. to sai a karɓe ka haka saboda kana da sabiƙa ko kana da wata inaya amma in ba ka da inaya to fa kad azantuhu bil harbi man adali waliyan fa kad azantuhu bil harbi faɗa da Allah kuwa yaƙi da Allah ai ba za a kwashe da daɗi ba ina fata an fahimta so da haka abi a hankali abi a hankali harkar lamarin wulaya gaskiya ne an fahimta amma ba da baki da cika baki ake ba kuma duk waliyin da kaga ya fito ya ce shi Allah ya mai baiwa kaza shi Allah ya mai baiwa kaza Allah ya mai kaza ya mai kaza kuma kaga ya wanye lafiya kaga al'amarinsa Allah ya wanzar da shi yana tafiya normal kaga bayansa ta yi kyau ba ta hargitse ba to wannan ka kiyaye shi na gaske ne an fahimta idan na ƙarya ne Allah sai ya ɗaiɗai da shi sannan bayan ya ɗaiɗai da shi kuma duk wani abu da ya bari Allah sai ya cire mai albarka sai ya gwada wa duniya cewa ƙarya ne wannan mai da'awa ne an fahimta to da ka kakka wani wahalar da kanka da wani inkari ka bar Allah da bawansa kakka wani da kai ne za ka yi ta cewa wane ba shi bane wane ba wani ba shi kyale ba ruwan ba aikin ka bane an fahimta yawa ba aikin ka bane kyale Allah ne kai kakka yi ta kamfen dan ba a sa ka ba in na gasken ne kuma kake ta kamfen sai ka nuna ba na gaske bane to ka hada matsala idan ko ba na gasken bane ko kai kamfen ka nuna ba na gaske ko kakka yi Allah dama zai ya kuma yi ya gaba lokaci ne kawai don haka kai ka shagala da kanka kawai na ba damar ka shagala da kanka kai ka gyara kanka ka jawo su ko mutane ka kyale su sannan wani abu da mutane ya kamata su sani shi fa duk waliyin da ya wuce ba kai zamani da shi ba to ba abin da zai maka an bayyanta ba abin da zai maka wanda za ka amfana da shi yana zamaninka an bayyanta yana zamanin ka shi kadai ne zai iya kama kai kai gun Allah shi kadai ne zai iya kama kai kai gun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zamanin ka amma shehuwa ne da ya wuce yake sai radiyallahu anhu shehuwa ne shehuwa ne ba abin da zai maka babu an bayyana ba ba ganin sa zaka yi ko zaka ganshi ba haduwa zaka yi da shi ba ganin sa zaka yi na zamanin ka shine zaka ji yana nan wanda ko me kake nema a gurin sai to da haka annabawa kowane annabi da Allah ya turo idan suna neman shiriya to su neme ta a gurinsa an fahimta to haka da aka rufe annabta aka koma sha'anin wilaya to waliyin zamanin ka yana nan da komai ke hannunsa saboda ita wannan shari'ar ta manzo Allah ta sallar kasaitacciya ce so da haka manzo Allah sallar kuma ya faɗa ya faɗa adadin waliyan nan ya ce da da wane ya rasu ake naɗa wani ibnu kasir ya kawo a cikin walaula difa'ullahi nasa ba'dhum bi ba'd ya kawo hadisan akwai kwaya ɗaya wanda yake kan zuciyar Israfilu. Wannan shi ne halifan Allah a ban ƙasa, ba ta rabu da shi in ya mutu sai a dubo kuma autadu suna nan su kuma su huɗu ne. Wannan yana kan zuciyar wannan, wannan yana kan zuciyar wannan, to a cikin sai a naɗa ɗaya a can. To akwai abdalu kuma su arba'in ne. To sai a ɗauko a cikinsu. Wannan da a hadisai yanzu. Sai a ɗauko ɗaya a cikin su ya dawo cikin huɗun nan. To yi kuma sai a dawo cikin cikin adadin ɗari uku da sha uku su ma sai a ɗauko ɗaya sai da cikin arba'in akwai dubu ɗari da dubu ashirin da dubu su kuma sai a ɗauko ɗaya cikin su ya da cikin ɗari uku da sha uku to kuma ya dawo kuma magarin mutane sai a zaje cikin mu sai a zaɓo ƙwaya ɗaya shi kuma sai a sa shi cikin su ne ake cewa ahlul diwan kiftawar gani duniya ba ta rabu da wani waɗannan su ne wanda Allah ta dalilin su yake ruwa ta dalilin su yake ba da arziki ta dalilin su Allah haka manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi da su Allah kai kuma kana ta zagin su wallahi kuma duk lardin albarkatun sa ake ce in bala'i ya zo shi yake cewa Allah ya dauke shi Allah yake kalla ya dauke in wata damuwa kuke ciki shi Allah yake kalla ya amma kuma in Allah ya so duk gurin zagin sa ake an bayyana eh zagin sa ake ana ai mai wannan ai mai wannan ai mai wannan amma wallahi da albarkacin sa ake ci an bayyana yana koyi eh kuma haka dama shi bawan Allah yake a sani duk inda Allah ya aje bawan sa to shi bawan Allah duk inda yake tasha ne tashar wuta ne tashar aljanna ne haka manzo Allah ya ga wa Sa'ad ibn Abi Waqqas na'am yace la'allaka an tukhallafa hatta yin tafi a bika a ƙawamu waya durra bika a haruna ya ce ita yi a bakka in an bakka a nan wasu su amfana da kai wasu su cuta da kai duk inda wali yake haka yi wasu za su bi shi su so shi su amfana wasu kuma za su ƙi shi su cutar da shi su halaka ƙa'ida ne wannan an fahimta haka aka gaya sai da na Ali manzo Allah sai ce wanda bi ya soka mumini wanda bi ya kika munafiki ne an fahimta yawa to haka haka sha'anin sha'anin abin yake ita wala gaskiya ce illa iyaka subhana man satara wato sirrar khususiyati bi zuhuril bashariyati inda ibn da'illahi sarki ya tabbata ga sarkin da ya rufe sirri na kususiya yanzu ta wannan kususiyar ta cewa kai kana cikin ahalin diwan kususiya ce to Allah in ya tashi sai ya zo ya rufe ta kuma da bashariya bashariya ita ce sai a ganga ka tafi kasuwa siyo abinci sai a ganga kayo ka ɗauko dafan abincin ma da ka siyo ko sai a ganga ka je an riƙe maka bashi kana ana tattacen baki da kai sai an biya ka kuɗinka ko a ganka kana rashin lafiya ko a ganka ran na an ma dukawa an bayyanta bashariya kenan to Allah sai ya rufe duk wata kususiya da kake da ita ga wanda ba a shirya masa ya amfana da kai ba dan abin da zai kori mutum daga gurin kaɗan kaɗan ko bai kamata ya kore shi ba amma sai ya kore shi wani kawai ya cika dariya wannan ni wali ya cika dariya ko wani babban wali shi wani da aka kore shi malam zuwa da ke gaya mana shi kawai aka ce masa a ai ga wannan sai ce a ai nan san da yake zaune yake karatu gidan malam wane ta nan yake wucewa in zai je bayan gari zai tafi ya je bayan gari ta nan yake wucewa shi kullum an ce mai uwa da bawan Allah kullum abin da yake tunowa yana zuwa bayan gari Saraka in ya tuno wannan duk wata daraja da wata martaba kawai ta sauki. Ina ba ta fahimta. Ta sauka a idansa gaba ɗaya. To haka kafirai suka dinga gaya wa annabi. Sarasa, mali haza rasul ya kula ɗama. Wayan shi filin. Wannan wani irin manzo ne yana cin abinci. Kuma ya ma kasuwa yake zuwa. Ka ji abin da aka rufe su da shi. Ya akulu ɗa'ama wayan shi filin To wannan ɗabi'ar ta yi an yi gadon ta har yau ɗan abin da zai rufe ka gabar diskar sha'anin abu to irin wannan an fahimta to ai hattara da da'awa ai hattara musamman sha'ani na sharifta duk yana cikin abin da ake da'awa ina ba ta an fahimta akwai bala'i da haɗari babba a cikin da'awan sharifta in ba ka da tabbas an fahimta saboda shi manzo da sallallahu yi masa ƙarya ba ɗaya yake da yi wa kowa ƙarya ba yawwa hadisi ne mutawatiri ta wanda ya mun ƙarya ya zauna mazaunin sa a wuta an fahimta saboda kakkai da awan sharimta kakkai da awan duk wani abubuwa da awan kaza kawai ka bai yawwa ka nemi kake nema in wani girma kake so in wani bai sai ka yi sannan Allah zai ƙara sa mutane kin ka ma in wani neman girma kake yi da abin cewa kai kaza ne ko yau ka ga abu kaza ko yau an ce maka kaza abari sharrin da'awa ke su wannan da'awa suke sai Allah ya ce to me yasa ake muku azaba kuma me yasa ake muku azaba in hakan kuke ya me yasa kuke kuke faɗa kuke in haka kuke ai a dan rangwanta muku ko a nuna kuna da wata alfarwa ko amma ba ai haka ba dan tsana muku azaba har ma a nan duniyar ma sai da laiba a san da ila mai kiyamatu mai sumun suwara duk shekara ɗari a turo a wulakanta ku a tsantsanta ku a kashe ku to kuma a hakan kuke ko ahibba'ul lahi ne da'awa ce an fahimta yawa mu kaza ne mu kaza ne Allah da abari ba yi da alheri ka bari in kai tsilli Allah zai bayyana yawa shine magana walillahi mulku samawati wal ardi wa bainahuma wa ilayhi al masir to sai Allah ya kira su kuma su imani da cikamakin manzanni Allah ya na'am يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير قدير والله على كل شيء قدير الله تعالى يسي يا أهل الكتاب يا كوتارا يهود ونصارى قد جاءكم رسولنا منزون يا زومك شيني أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم يبين لكم على فترة من الرسل yana bayyana muku warawar shari'o'in addini afsa yankewar manzanni da rushewar addinai da aka yi na baya. Fatarar da take tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam muddata shekara ɗari biyar da sittin ba aiko manzo cikinta ba. So da haka wannan kam ta kai a ce mata fatara. Malamai sun ce tsakanin annabi Musa da annabi Isa ba fatara. shekara dubun nan bai hukunta daga samun annabi ba. Shekara dubun nan bai hukunta da samun annabawa ba. Yawwa aka din wannan wannan ya tafi sai a kawo wannan annabi sai a kawo wannan annabi sai a kawo wannan annabi sai a kawo wannan annabi. An fahimta har lokacin kuma bayyanar annabi Isa wanda shi kuma aka bashi sabuwar shari'a. Ko? inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati ina mai gaggatawa da abin da ya gabace ni na at-taura ko ummu kaga na na yadda da manzancin annabi Musa at-taura gaskiya ce daga gurin Allah take an fahimta sannan kuma ma ina muku mubasharan bi rasulin yati min ba'di sunhu ahmad kuma ina muku bishara da manzo da zai zo a bayana sunansa ahmad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka suka ce tsakanin annabi Musa da annabi Isa ba fatara an ta turo annabawa kuma da wannan wato malaman tauhidi suka bambanta tsakanin annabi da rasuli an fahimta yawwa su manzanni wanda za a aiko su idan aka aiko su kuma a is- a sa su su isar da aike an fahimta su kuma annabawa zaka samu galibi wata shari'a suka zo suka suka samu sai dai su tafi a kanta su ci gaba da wato an an kanshi shigo da wasu ƴan ƙarerai da wasu ƙare-ƙare da ɗan wasu abubuwa to sai Allah ya turo wani annabi sai a tsarkake wato shari'ar daga abin da aka tuttusa mata ko aka rarrage mata ko aka yi aikinsa kenan shi annabi galibi in zai zo kawai zai ce abu kaza da ake ƙarya ne babu shi a shari'a abu kaza gaskiya ne abu kaza gaskiya ba wai zai zo da wani sabon shari'a ba ne ina ba ta an fahimta yawwa to shine ah, Allah ta'ala ya ce an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadir kamar mun aiko su wato mun aiko annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam gare ku illa ta aiko shi wato dalili kenan dan kada ku kafa hujja ku ce ma ja'ana min bashirin wato wani manzo mai bishara da alkhairi wala nazirin ko ko mai gargadi daga sharri bai zo mana ba dan kar ku faɗa haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce muka yi to faqad ja'akum bashirun wa nazirun to Muhammadu Bashir Muhammadu Nazir sallallahu alaihi wa sallam ya zo mu wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji tabaraka wa ta'ala mai iko ne kan komai ibnu jarir tabari yace Allah mai iko ne absayiwa wanda ya saba masa ikuwa kuma Allah mai iko ne ya bada sakamako ga wanda ya bi shi yawa saboda haka ah, Allah tabaraka wa ta'ala ya yanke hanzari su wannan lokaci tsakanin annabi isa da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake cewa fatara to wannan lokacin zaka samu shi dan ya zo ya kakkawo abubuwa ya shishigar da su ya karerai da waye da shauransu duka to in abin yayi nisa to wannan su ake cewa arar fataraki kuma su wannan lamarin su mufawwadun ila Allah yawwa al'amarin su sai a fawwala shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala an fahimta shi ne ya san me zai yi da su tabaraka wata'ala saboda iliminsa ya san kowa me zai zama in ya an fahimta in ya tashi saboda haka shi yasa ba a ba a wanda ba ba a musu hukunci yawwa ba a musu hukunci a ce su kaza ne an fahimta shi yasa in kana da imani mafi kya- mafi wato ƙasa ƙasa abin da zaka faɗa a sha'anin wato sayyidina Abdullahi da sayyida Amina ka ce musu ahalul fataratin an fahimta mafi abin da za ka faɗa ka kuɓuta, to ka faɗa haka. An fahimta, yawwa mana ƙasa da haka kenan. Yawwa mu ka san mu duka mun wuce nan. Yawwa an fahimta, yawwa mun wuce nan. Yawwa Allah ta yadda duk Allah zai sa annaba aljanna to yadda muke jin annaba duk ɗan aljanna ne. To ba mu jin bambanci su ma da wani bambancin aljanna su da da aljannan annabawa. Ina ba ta ka san wanda suke garanti. mukulasi na annabawa su ne garanti ko lamba ta ɗaya to a wannan lambar muke jin su mu an fahimta to amma kai dai muna muna muna wato wato sa ka ka karbi abin da zaka tsira mafi karancin inda zaka tsaya ka ce a halin bataratin an fahimta eh haka na ji malam Aminu Dini yana faɗa kafin ya rasu eh yana cewa ba za a ce kaza bane yace su alul fatarati ne kuma alul fatarati Allah ya ce wa ba kunna mu'azzibina hatta da ba'atha rasula yawa ba ma yin azaba sai mun aiko manzo sannan kuma a suratu yasin Allah ya ce lutun zira qauman ma unzira aba'uhum fa mugafirun ka gargadi mutanen da ba a gargadi iyayensu ba Allah ya tabbatar cewa bai turo musu manzanni ba an fahimta su sun rabka daga barin sanin sha'ani na manzanci da sha'ani na da shauransu an fahimta to da haka mafi karancin abin da zaka faɗa kenan amma mu abun mu kashifai ne an fahimta waliyai ne kashifai eh wanda sun kai to ai annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam to sai da amina duk abin da ake yake boye da aka dinga buɗe masa suna gani har fa daga fa daga fa madi daga fa makafa ta dinga gano ka tangun busara ka je kai gogulin ka ga tsakanin maka da busara ka ga kilomita nawa ne kai gogulin ka busara ba a sham take ba to kilomita ta haura dubu wajen dubu da ɗari shida sai ta ga da wani abu in ka gogulin tsakanin makka da sham za ka ga haka to ka san maganar da ake ya wuce Legas. ko Legas ta wuce kilomita dubu daga kano ai bata bi dubu ba ko
to to ita ta wuce Lagos can da ga maka to ko ko abin da yake ko abin da yake gidan sarki ka gano ka bada labari yanzu daga nan ai wali ne dama wali ne an fahimta musamman an ga salaha kana sallah kana wa kawai wali ne shike ne neman albarka an fahimta to ta bada la- ta gano kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisin muslim wa wa ruqya ummi ko hina wada'atni ra'at nuran adaa laha qusura busara- qusura shami ko au kama kala ne zace lokacin da ta haife ni ta ga wani haske da ya haska sai da ta hango katangun busara daga ƙasar sham ta gano katangun sham sama da kilomita dubu ta hango da idanta ta gani annabi yake bada labari So, wannan shine kashifi ake ce masa an bayyana wannan ido da na hankali ido ba zai iya ganin me ina gina abubuwan da suka tattare da bishiyu da me da me da da za su ina ba ta an bayyana to daga fatara kenan shine qalul bataratu su wannan to wabi karancin abin da zaka faɗa kenan amma wallahi azum in ka wuce haka ba za ka cika da imani ba an bayyana wallahi azum ba za ka cika da imani ba in baka tuba ba an bayyana Allah ya kiyaye mu yawwa faqad ja'akum bashirun wa nadhir ko wallahu ala kulli shay'in qadir Na'am. Alhamdulillah.
yau lokaci ne ba Na'am.
eh da rabi da minti bakwai ko Wa iz qala Musa yawwa to alhamdulillah sai mu tashi ina wa iz qala Musa sai kala musa yayi Allah ya kai mu Mm. amin ya rabbi na'am eh insha Allah gobe ne za mu za a yi khatima mun samu jalsa guda 25 Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mana albarka a ciki kuma wannan ‘yan darare da suka rage, Allah ya ba mu ikon raya su da ibadu karɓaɓɓu, albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na. Eh bar la- wannan sun ce wai a dinga bari suna sallah.
Mm.
Daren 25.
Mm.
Daren 25 ne ko?
idan an idar za a karanta ya wahid ɗari. Sallah raka'a takwas sallan hudu. Kowace raka'a fatiha ɗaya wa huwallahu ahadun hudu. Idan an idar za a karanta ya wahid ɗari. In kuma Allah ya mu gobe za a yi kuma wannan karatu sai kuma Allah ya mu da yawa. Allah ya sa da kuka.